أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba ɗaya ga watan biyar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha shida ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin za mu shiga darasi na akarabul misali wala tuqawwamul awani wal alatu mun ce mutumin da yake juya kuɗi mudir idan lokacin zakan shi yayi zai ainihin tattaro farin kuɗin da yake hannun shi da kayan da bai siyar ba bai yi ciniki ba da kuma kayan da ya siyar yake jiran kuɗi za a kamar kuma lokacin kawowa ya yi kuma ya tabbatar da wannan kuɗin ba su ba zai samu ba duk zai haɗa wannan shine jimlan abin da ya mallaka ya yi zakka ba ka san kowane ɗan kasuwa in dai mai juya kuɗi ne ba zai fita ɗayan ukun nan ba a cikin arzikinsa ɗin da a cikin dukiyarsa da yake juyawa in ma farin kuɗi da aka yi ciniki wa'in ma kayan da an kawo ba a siyar ba ko kuma kayan da an siyar ba a kawo kuɗin ba ai dole a ɗayan ukun nan ne ko to in ya zo zai lissafa su gaba ɗaya farin kuɗi dama ba magana zai lissafa adadin su kayan da ya siyar ba a kawo kuɗi ba in je lokacin biya ya yi kuma farin kuɗi za a kamar shi ma yana cikin lissafin wannan farin kuɗin sannan kayan da ba a yi ciniki ba shi kuma zai kimanta su kima na adalci ba wai yadda ya siyo ba ba kuma yadda zai yake siyarwa ba kawai shi a matsayin shi na ɗan kasuwan wannan kayan kaddara yanzu nan me wannan kayan da zai ce yana son yanzu abokan kasuwan shi su bashi kuɗin kayan a nawa za su siya ka san ba lalle ne a siya yadda yake siyarwa ba za a siya yadda yake siyarwa me yasa ba zai kadare ta ba kaga ba lalle ne a siya yadda yake siyarwa ba kuma ba lalle ne kayan ma kuɗin shi kai yadda ya siyo ba ta yiwu ya wuce yadda ya siyo ko ya kasa ta yiwu kuma ya ainihin ya kai yadda ake siyarwa ma mai yiwu ana bukatan kayan saboda haka shi ya sani sai ya kimanta in ya kimanta wannan kiman sai ya haɗa lissafin shi da wannan farin kuɗin sai ya zakka to a wannan kimantawan wala tuqawwamul awani ba a kimanta ƙore irin ƙwarya kayan irin daro da kwanan awu da waye-waye da ake zuwa wanda kayan amfani ne na shago ko kuma a shagon akwai irin kanta kanta da irin abubuwa ne na amfani wanda in ka fitar za ka iya siyarwa a matsayin farin kuɗi amma yanzu a shagon ba na siyarwa ba ne na amfani na kasuwancin ne to wannan ba za a lissafa da su ba wal'alatu da kayan aiki kayan aiki na ainihin kasuwanci ɗin ai kowane ɗan kasuwa a inda yake kasuwanci akwai abubuwa da zai siyo wanda wannan abubuwan kayan aiki ne na kasuwan ba na siyarwa ba ne to wannan ba zai lissafa da su ba komin tsadan su haka nan za a ainihin haƙura da su a lissafa sauran kayan siyarwa na wannan gurin wa bahimatul amali hakanan dabbobi da suke aiki duk ba za a lissafa da su ba in yanzu ne mu ce kamar motoci kamar yanzu dan kasuwa an kaje bakin kasuwa ai akwai wanda yana da pickup ko yana da babbar mota wanda in kayan shi zo za a je a dauko in mutum ya sayi kaya za a dauka kai mar to yannan duk ba za a lissafa da su ba tunda ai duk wayannan ba na siyarwa to wa in yijtama ihtikarun wa idaratun wa tasawaya idan itikari da idara suka tattaru dama ai mun ce ɗan kasuwa kala biyu ne akwai ɗan kasuwa mai itikari ma'anin itikari wanda in ya sayi kaya ba zai siyar ba sai kayan ya yi tsada wannan shi ma a tajiri ne amma mutakir ne akwai kuma ɗan kasuwa mudir wanda kawai shi ɗan kasuwa abin ne in ya siyo ya kawo kawai Allah ya kame siye zai siyar yana siyarwa kuma zai je siyo wani wannan mudir kaga zakkan su da bambanci wanda in ya kawo kaya zai ajiye koyaushe sai yayi tsada wannan ba zakka kan shi sai ran da ya siyar ko zai shekara nawa shi kuma wanda yake juya kuɗi kawai yana kawo an yi samu mai siye zai siya in ya siya zai je siyo wannan kuma lokacin zakkan shi a cikin shekara akwai lokacin lokacin yana zuwa zai kimanta kuɗin kuɗin shi da kayan da yake ƙasa da wanda aka yi ciniki gaba ɗaya zai haɗa yayi zakka to yau sai ya zama ɗan kasuwa ɗaya ne sai ya haɗa abu biyun yana ajiyan kuma yana juyawan kaga sun haɗu ijtama itikarun wa idaratun to sai mu duba mu gani wanne yafi yawa wanne jarin shi yafi yawa a ciki kayan ajiyan ne ko wanda yake juya wanne sai aka ce wata sawaya sun daidaita ya zamo kuɗin da yake juyawan misali yana da miliyan ɗari sai ya raba biyu miliyan hamsin ya sai kayan ajiya ya ajiye miliyan hamsin kuma yake juyawa kaga sun daidaita au ko kuma utu kiral aksaru amma ajiye mafi yawan ne a cikin kuɗin nashin mafi yawa ma kayan ajiya ya siya wanda yake juyawan bashi da yawa to yanzu fa kullun ala hukumihi yanzu kowanne zai tsaya kan hukuncin shi wanda yake juyawa lokacin zakka in yayi zakka wanda ya ajiye kuma sai ran da ya siyar zai zakkan shekara daya wanda na ainihin jarin shi a itikarin na ajiya din da na juyawa ya daidaita ko kuma wanda ainihin na ajiyan ya fi yawa kenan wa illa idan ko ya zamo ainihin na ajiyan shine kaɗan juyawan ya fi yawa to fal jami'u lil idarati gaba ɗaya kawai na juyawa ne har na ajiyar ma dole ya kima ya zakka yanzu misali kamar halin da muke ciki yanzu ɗin nan mutum yana da miliyan ɗari ɗan kasuwa ne yana juyawa sai ya ji labari an ce tab ai bara da aka ajiye masara an ci riba su wake su waye sai ya ce kai bari dai dan gwada sai ya ɗauki miliyan goma ya ce ya ajiye ya ci gaba da juya miliyan casa'in in lokacin zakka har wannan ɗin zai kima ya zakka saboda wanda ya ajiye bai kai wanda yake juyawa ba gane wannan? ba zakka ya riga ya yi ai kawai ya zama na idara kawai lokacin zakkan shi ya yi zai zakka har wancan wal qiratul hadiru jari shine qiraba ta san a ka'ida na shari'a akwai wasu abubuwa wanda zahirin su haramun ne amma saboda bukata na ainihin dan adam da bukata na in kasuwa sai a buɗe kofa sai a dan canza abin suna ya zama halal kaga karbin jarra na fan kaga ai haramun ne ko dillancin da zaka bare jawo ma amfani haramun ne to sai ya zama idan aka hana rance gaba daya zai yiwu ka samu akwai mutumin da mai kuɗi ne amma bai iya kasuwa ba misali mutum ya gama aiki an bashi gratuity miliyan talatin amma bai iya kasuwa ba in ya sa wannan kuɗi a kasuwa nan zuwa yan shekaru za su ƙare ga wani shi kuma ya kware da kasuwa ya san yadda ake kasuwa miliyan ɗari in ka bashi in an yi sa a cikin sati ma sai ta ja miliyan ashirin amma ba ko kobo yana zaune to an hana ba da bashi da zai janyo amfani to yanzu an kangiya haka kaga wannan shi ma zai cinye ya talauce ya zama kamar wannan a zo a yi ta samun talakawa a gari to dalilin wannan sai aka buɗe kofa aka ce mal ba ma'anan kiraba ai harkan da kowa zai samu kana da kuɗi ba kai ya kasuwa ba eh kai ka iya kasuwa ba kuɗi eh to kai ɗauki kuɗin ka bashi kai kuma ka je ka juya riban da aka ci din sai ku raba kaga kowa ya samu shi bai zauna haka ba kai mai kuɗi kuɗin ka bai ƙare a banza ba to shine ma'anan kiraba ba da jari to irin wannan kiraba din shine yace wal kirabu kiraba alhajiru wanda yake mahalarci ka ba wa mutum jari yana nan a garin da kake yana juya kuɗin kasan halin da yake ciki idan lokacin zakka ya yi yi zakki rabbuhu mai wannan kuɗin zai yi zakkan shi kulla amin duk shekara duk shekara dama ya cikin kuɗin ka ne kawai wani ka bashi jari ko to yanzu ana nan ana nan lokacin zakkan ka yana yi sai ka tambaye shi kuɗin da yanzu nawa ne kaza ne sai ka yi zakkan shi a cikin ainihin kuɗinka shine min gairihi daga wani shi ba za ka taɓa wancan kuɗin ba tun da yin shekara ta yin za ka rika ɗauka kana zakka a cikin kuɗin ai kullum kuɗin riban da aka ci zai rika yin lo saboda haka shi ɗin yana nan a naka za ka rika yin zakkan wancan kuɗin shine yuzaki rabu kullu amin amma min gairi daga wani kuɗi ba wannan ba wannan kam ana yi ana yi sai ran da kuka zo kuka ce to yanzu mu yi lissafi mu ga riban da muka samu ka kuɗi yana nan cif tare da riban shi sai a fitar da uwar kuɗi a ga riban da aka ci. Yanzu misali, ina da miliyan ɗari, Allah ya sa ta zo. Misali ina da miliyan ɗari, sai ga wani ya iya kasuwa ba jari sai ce wani iya zo ga miliyan goma nan ka je ka juya in an ci riba mu raba riba. miliyan ɗarin nan nawa kuma a watan almuharram nake zakka na ɗauki miliyan goma na bashi kaga almuharram ya wuce ko yanzu ana nan ana nan in Allah ya kai watan almuharram wannan miliyan casa'in da yake hannuna da miliyan goma nan da yake hannun shahidin nawa ne ko amma shi din mun yi da shi akan a juya in an ci riba mu raba kuma yanzu ba a kai ga lokacin da za a yi lissafi mu ga me aka samu ba saboda haka yanzu almuharram yana zuwa ka gane? almuharram yana zuwa zan lissafa kuɗin da yake hannuna da wancan miliyan goma gaba ɗaya sai in haɗa yi zakka a na guri na shi wancan yana nan ana juyawa ka gane ai ka gana riga na yi zakkan eh kuma amma zakkan ba za mu taba shi ba saboda an taba shi ai kudin zai kasa yawa shine yuzaki kullu amin min gairi daga wani kudin zai zakka ba shi zai taba ba wannan in adaral amilu idan shi mai aiki da kudin juya kudin yake yi a nan ne za ka yi zakan shi duk shekara ka ga mafumin maganar idan shi ma itikari yake yi da aka zo lokacin zakawa ne a kudin nan dai lafiya ya ce a dashi ai lafiya wallahi kudi ma na siyo kaya da shi muna ganin Allah yadda kayan nan za a samu alheri mun ajiye to kaga dama kayan ajiya ba zakka sai ran da aka siya sai in juyawa yake yi sannan za ka yi zakan shi duk shekara wannan idan yana halarce kasa halin da yake ciki kenan wasu bara in gaba idan kuma wanda mutum ya ba wa jari din ya faku ya yi wani wajen wanda baka san halin da yake ciki ba to sabara mutum zai yi haƙuri sai lokacin da ya dawo ai ta yiwu ka ɗauki jari ka ba wa mutum ya ce ai kaga mai gida zama a gari ɗaya ba zai ka ce ai ni na yadda da kai ka je duk inda za ka je kai dai kar kuɗi su ƙasa a ta cin riba ya tafi ana fafutuka ana fafutuka lokacin zakka yayi to yanzu da lokacin zakka yayi ka san akwai kuɗinka a wajen wani amma baka san inda yake ba yanzu ya me zai tabbatar mana da cewa ma tukuna akwai kuɗin kaga zakkan gaibu kenan ba zai yiwu ba sai mu ce ka dakata sai ran da ya dawo shine wasa bara in gaba idan wanda ka bawa jari din baya nan baka san halin da yake ciki ba to kai hakuri sai ran da ya dawo idan ya dawo sai a lissafa shekarun da ainihin baya nan sai ku yi zakkan wa'annan shekarun to idan aka zo kuma yanayin yadda mutum zai yi zakkan kasan idan aka zo zakka misali yaron nan ya tafi yau shekara biyar baya nan gashi ya dawo dawo wanda ya yi dinnan a ɗayan uku ne in ma ya dawo da riba mai ɗimbin yawa wa in ma ya dawo da asara mai yawa ma asara ma mai ɗimbin yawa wa in ma ba a ci riba ba ba ya asara ba duk zai yi kwarai duk zai yi to yanzu idan ya dawo ɗin fayu zaki an sanatin huduri ma fiha yanzu ba ya shekara biyar ba yanzu mutum zai yi zakkan shekaran da yaron ya dawo zai yi zakkan mafiya kuɗin da aka samu cikin wannan shekaran yanzu nawa ne yake hannu miliyan kaza ne sai ka yi lissafin wa'annan abin da yake hannun ka yi zakka ka ka fidda zakkan wannan shekara sannan wasa kada maza da qablaha abin da ya dadu kafin ya zo wurinka wannan ya saraya misali ya fita da miliyan biyar sai ya fara ma lissafi ya ce mai gida eh kuɗin nan da na fita da shi lokaci yana cikin biyar ko eh a shekara na biyu da yake ana cikin zaman lafiya kudin nan sai da suka zama miliyan talatin amma a shekara na uku kuma da aka shiga coronavirus aka yi wadatar kudin da tsira da miliyan biyar din ma an yi asarar wannan ashirin da biyar din sannan kuma Allah ya taimake mu yanzu da gari ya kyau yanzu gashi ya zama miliyan hamsin to ka fahimci zancen an ci wani riba mai ɗimbin yawa a baya, amma ribar kuma ta narke ta tafi. To, yanzu idan ka zo zakka, duk riban da bai zo hannunka ba ya narke ba za ka yi lissafi da shi ba. Shi ne wasa ɗaɗa maza da ƙabla. Duk abin da ya daɗu kafin ya zo wurinka wannan ya saraya. Misali yanzu gashi ya zo da miliyan biyar amma ya ma lissafi ya iska miliyan biyar ɗin nan a shekarar baya da zama miliyan talatin amma wannan shekarar da yake ga koronan na wallahi sai miliyan biyar ɗin da ya an samu dai uwar kuɗi ta fita. Yanzu shekarar farko miliyan biyar. Shekara na biyu ma mai miliyan talatin ɗin miliyan biyar ɗin. Sannan wannan shekarar ma miliyan biyar. biyar ɗin saka da maza da kabla ai bai zuwa nan kamar kawai labarin kanzon kurege to wa inda ƙasa idan kuma abin da yake bayanin ya tauyu da abin da ya zo wajenka fali kullum mafiya kowane shekara za ka yi abin da yake cikin shi misali ya fita da miliyan biyar shekara na biyu kuɗi ya zama miliyan goma shekara na uku ya zama miliyan ashirin shekara na hudu ga kuɗin miliyan talatin ya zama da miliyan talatin kaga abin da yake bayan nan ai yayi ƙasa da abin da yake wajen ka to yanzu kowanne za ka zakkai shi na wannan shekara tunda ai ba a taɓa yin asara ba riba aka rika ci sai dai kuma yanzu kuɗin da aka kama ya fi yawa fiye da kuɗin da yake baya to bari kullum mafiya na shekara 20 ka yi zakan miliyan 20 30 ka yi 30 yanzu da aka kawo 40 ma ka yi zakan miliyan 40 shine fali kullum mafiya to wa in zada wani ƙasa ubiya bin naqsi alama qablahu eh wa inna ƙasa wa inna ƙasa ma qablaha ai yana nufin yace wasa kada ma za da qablaha ko abin da ya da duk kafin ya zuwa ninka wannan baya ciki ba to wasa kada wasa kada ma za da qablaha yace wa inna ƙasa idan ko ba karuwa yayi ba raguwa yayi fa idan muka lissafa abin da yake shekaran baya yana ƙasa da abin da ya zo hannunka yanzu gashi yau abin da ya kama miliyan ashirin amma shekaran baya ce kuɗin miliyan goma ne kaga shekaran baya bai kai na yanzu ba yanzu za ka yi zakkan wancan a yadda yake wannan ma ka yi shi a yadda yake mun gane wannan to wa in za da wani ƙasa idan kuma da ya ma lissafi din sai aka samu akwai lokacin da kuɗi ya daɗu wani ƙasa sannan kuma ya zo ya tauyu to qababin naqsi alama qablahu yanzu ya hukunci da tawaya a bisa abin da yake kafin wannan tawayan yanzu kuma da ya fita da kudin yau shekara biyar bai dawo ba ka gani sai ya ce a shekaran farko an ci riba kudi ya zama miliyan hamsin a shekara na biyu kuma kudin ya je wajen miliyan ɗari ma a shekara na uku ya je miliyan ɗari da hamsin shekara na hudu a nan coronavirus din yake ya ce kudin ya narke narke ya da miliyan biyar sannan kuma Allah ya albarka a wannan shekarar ga kudin miliyan ɗari to yanzu kaga kudin ya yau ya ya ya ya yi har ya yi har sannan daga baya zo yi loko to yanzu kababin na tsaci ya yi hukunci da wannan tawayan alama kabla a bisa wanda yake kafin shi da miliyan biyar ya fita da shi ya zama miliyan hamsin ya zama miliyan ɗari ya zama miliyan ɗari da hamsin sannan a shekara hudu ya da miliyan biyar yanzu wayannan gaba ɗaya miliyan biyar biyar zai zaka kansu a ribar nasu gaba ɗaya sun zo sun rushe ba zuwa hannun shi ba shine kababin nakasi alama qabla sannan kuma wannan shekaran abin da aka samu shi zai zakka kaga wannan riba dimbi da aka ci na wannan shekaran bayan kuɗi ya rushe ne saboda aka shi yana nan a matsayin shi amma wayancan wanda aka ci riba bai zuwa nan shi ba zai hukunci da ainihin nakasin ne Wanda magana wannan karatun da yake da ko inna fasafi fali kulli ma fiha eh a ba daidai bane wancan wa inna kasadi yana nufin in yayi kasa da abin da ya zo hannunka to fa li kullin ma fiya kowane shekara za ka yi zakan abin da yake cikin shi wannan ba yi asara ba amma sai dai kawai lokacin da aka kama abin da aka kama din da aka yi lissafin shekarun baya gaba ɗaya ba su kai abin da aka kama ba to yanzu kowane shekara za ka yi zakan abin da yake cikin shi misali shekarar farko miliyan biyar na biyu miliyan goma na uku miliyan sha biyar yanzu kuma gashi an kama miliyan ashirin kaga yanzu da shekaran farko da na biyu da na uku duk ba su kai wanda aka kama ba to kowanne za ka yi zakkan abin da yake cikin shi yanzu kuma maganar da muke abin da aka kama din gashi yana da yawa amma an ma lissafin wasu ribobi wanda aka samu naƙasu a tsakaninsu to yanzu amila bin naƙasi alama kallahu mun gane wannan yanzu na shekarar nan abin da aka kama za ka yi amma shekarun baya da aka yi ta ci riba suka rushe wannan riban ba za ka yi zakkansu ba iya wannan na nakasun za ka yi zakkansu a har wanda aka ci riba din mun gane wannan na karshen shine yau wa zai aiki a na farkon gaba daya kace me yanzu naqsu din yana tsakiya ba dama a tsakiyar yanzu yake a yi tsakiya ba gaba ai yanzu wannan din kamar ba naqsun yana kamar biyar ne ko a ina yake daga dai inda naqsu yake zaka hukunci a bayan shi amma inda aka samu ziyada a gaban naqsu wannan ziyadan zaka yi aiki da shi zuwa yau inda aka kama misali a shekaran farko miliyan biyar ya wuce a shekara na biyu zama miliyan hamsin shekara na uku ya zama miliyan hamsin nan shekara na uku ya da miliyan biyar sannan shekara na hudu ya sake zama miliyan hamsin na biyar zama miliyan ɗari ko to yanzu wannan nakasun abin da yake bayan shi kawai za ka hukunci da wannan nakasun amma abin da yake gaban shi kuma yana na a shekararsa haka nan yake to da wannan shine wasa kada maza da kabla wasa kada maza da kabla kwarai shine kawai magana wai nutu kiral amilu kasan zakka yana da matsala fa wai nutu kira eh a haka ya kawo kwarai kuwa wannan ai kamar nan mutasar iya maimaita wai nutu kiral amilu idan ainihin shi mai zakkan yayi itikari ma'ana shi ma ya sai kaya ya ajiye to shi ma fakar daili kamar na bashi din ne sai ran da ya siyar zai zakkan shekara daya in abin da ya zuwa nan shi ya kai nisabi wa ujilar zakatu mashiyatihi mutlaqan amma ana gaggauta zakkan dabbobi na ainihin jari da mutum ya bayar wannan mutlakan sake ba kaidewa ko yana halarce ko yana ainihin inda yake yanzu misali shi wanda ka ba kuɗin dabbobi ya siya dabbobin nan suka kai nisabi kuma suka shekara a hannun shi to yanzu ba ruwanmu da lokacin zakan ka zakan wannan dabbobin zai yi kuma ko yana nan ko baya gari a duk inda yake dole zai fidda zakan wannan dabbobin amma sai dai ya fitar kuma wa husibat ala rabbihi za a lissafa wannan zakkan da ya cire din ala rabbihi a bisa mai ainihin kuɗin dama mun ce a cikin kuɗin shi zai zakka ko to yanzu dabbobi ne an cire zakkan dabbobi sai ka lissafa guda nawa aka samu guda kaza nawa ne kuɗin su kiman su kaza lokacin da ka dawo in an zo za a yi lissafin riban da aka ce sai ka ce to amma fa a shekarar kaza dabbobi muka siya aka cire zakka a dabbobin kuɗin dabbobin da aka cire na zakka kuɗin su kaza sai ka haɗa akan ainihin jarin sai a ga riban da aka ci mun gane shine wa husibat ala rabbihi za a lissafa wannan zakkan dabbobin da aka cire a larabi a bisa mai ainihin kuɗin lokacin da kuka zo lissafi za ka lissafuwa da kuɗin wannan zakkan da ka yi sai a ɗaura akan ainihin uwar kuɗin a gariban da aka ci.
yanzu a karan kaza kamar muji kuma yana da dabbobi shi zai a idaran in ya cire zakkan dabbobi na Eh.
shekara Eh.
Ma- A in dai dabbobi ne kawai a shekaran su za a yi zakka. Sai dai idan lokacin da zai siyar din bai kai lokacin zakkan shi ba. Yanzu misali mutum ne mai juya kuɗi sai aka kwaɗaita mar kiwon shanu aka ce "Ai, a wata uku in ka ɗaure za ka samu. Da ya siya ya ɗaure ɗin wata uku lokacin zakkan shi bai bai siyar yanzu lokacin zakkan shi zai haɗa da kuɗin shi gaba ɗaya ya zakka. amma idan mai ainihin juya kuɗi ne ya sayi shanu don ya rika kiwo shanun nan har suka shekara to ba ruwanmu da jiran lokacin zakan shi suna yin shekara za a yi zakan dabbobi ne shine ka'ida shine ya ce wa husibat ala rabbihi ka zakati fitri raqiqihi kaman zakkan fidda kan bayi da ya siyo shi wanda ka ba jari din dan kasuwa ne da bayi sai ya je siyo bayi guda ɗari kan ya siyar lokacin zakkan fidda kai yayi a matsayin su na musulmi ai dole za mu zakkan fidda kai ko to yanzu ya cire musu zakkan fidda kai zai lissafi ya ajiye in kun zo lissafin uwar kuɗi da riba zai ce ai mun musu fidda kai lokaci kaza shi ma yana cikin lissafi kwarai kuwa ai komin kankanta la barara wala kirara to nan akram kalla su mashiyar dabbobi eh, maganar zakkansu yana da bambanci da da farin kuɗi Eh.
in ihtikari ne in itikari ne yana da Ainihin bambanci hukuncin su kwarai na- kuwa na zakka na hukuncin dabbobi su shi- na zakkan dabbobi na dabbobi na shekara asali shi zai- kwarai kuwa kwarai Na'am.
kuma haka in yanzu ne aka ce gol da azurfa ne kai itikari Na'am.
yanzu misali mutum ne ba yanzu ana yi ba mutum yana da kuɗi ya ce bari ya sayi gol ya azurfe to yanzu wannan gol din ba itikari bane tunda ainihin ainihin din ma gol din ne ko azurfa Na'am.
shi ma yanzu wannan duk shekara za ka yi zakkan shi kamar to wannan zai zama kamar wanda yake sayan dola ya aje yawwa to ai dole ya ajiye shi ma dole farin kuɗi Shi ne ne.
shi farin kuɗi ko ka ajiye sunan shi ba ajiye yau sunan shi farin kuɗi na kwarai na aha ko wanda suke tauna damu su zuba kuɗi Na.
shi ma kaga ba yin cika yi ba an ce akwai wanda suke zuwa so kawai ba to shi ma wannan farin kuɗi ne duk shekara sai sun yi zakka aha wai zaki la wai zakil amilu ribahu to yanzu duk lokacin da aka zo aka yi lissafi aka yi sallama shi mai aikin dole zai zaka riban da ya samu din wa in kalla ko da riban ya karanci yanzu misali ya baka miliyan biyu ne jari na ka je ka juya ka juya ka juya ka zo aka yi lissafi da aka yi lissafi sai aka samu riban dubu ɗari uku dama kun yi da shi a kayan ci riba za ka sa uku ka ɗau ɗaya ɗau biyu yanzu wannan dubu ɗarin da ya baka in dai daga lokacin da ka fara zuwa yanzu ya kai shekara yanzu wannan dubu ɗarin dole sai ka yi zakanta wa in kalla ko da ya karanta in ka lura dubu ɗari bai kai lissafi ba ko sai mu ce dole ka yi zakka saboda me saboda wa haulu ribihil mali haulu asalihi yawa sannan kuma riba yana bin asalin dukiya ne dole ka yi zakkan wannan ainihin riban da aka baka ya ce me wa in kalla li amin ga shekara guda in dai har wannan riban ya shekara lokacin da ya fara kasuwanci na zuwa yanzu ya shekara to yanzu wannan riban da aka bashi dole sai ya yi zakka in a kama biyadi haulan idan kuɗin ya zauna a hannun shekara guda kenan amma bai kai shekara ba aka raba riba kaga shi ainihin wannan ribar bai shekara a hannun shi ba ba zai zakka ba in ya zauna shekara guda fa aksara ko sama da shekara sannan sharadi na biyu wa kana hurraini da shi mai aikin da mai kudin su zamo dukkan su ƴaƴa ne idan ɗaya ya zamo ba wato ba zakka har a riban shi wannan wanda yake juya kudin tunda ba zakka a dukiyan bawa kaga shi mai juya kudi dama zai yi zakkar riban ne saboda bin asali in ya zama mai asalin kudin bawa ne kaga kudin da ainihin riba ya fito a jiki ba zakka saboda haka riban ma ba zakka idan kuma shi mai aikin ya zamo bawa ne to kaga ba zakka akan bawa saboda haka wakana hurraini sai sun zamo dukkan su ƴaƴa da mai aikin mai kiradan da kuma wanda ya ba da jaran. Kuma musulmai sai sun zama musulmi gaba ɗayansu, idan ɗayansu ya zama kafiri nan ma ba zakka, tunda ba zakka a dukiyan kafiri. Sannan biladainin kowannensu ya zama ba abin shi bashi da ya shanye dukiyarsa, kamar yadda ɗazu kai magana tafilisa wanda ya baka jarin ashe shi gaba ɗaya bashin da ake bin shi ya shanye har kuɗin da ya baka jari to yanzu ribar kama ba zakka tunda wannan kuɗin ai ba na shi bane kuɗi ne na bashi wa hissatu rabbi bi ribihi nisabun sannan kafin kai zakka sai idan ya zamo rabon mai gida wanda ya baka jarin idan an hada da riban shi din ya kai nisabi amma idan duk kuɗin gaba ɗaya an hada bai kai nisabi ba dama dubu ɗari biyar ya baka kaje ka juya yanzu gashi an ci riba da aka zo aka raba riban sai ya zamo abin da uwar kudinsa da riban shi gaba ɗaya aka haɗa ɗin bai kai nisabi ba kaga shi kan shi ba zakka kan shi balle kai riban ka kai ma ba zakka au kalla ko kuma kudin ainihin uwar kudin da riban bai kai nisabi ba amma wa inda hu ma yukammiluhu a wajen mai gidan akwai abin da zai cika shi ya zama nisabi din misali yana da miliyan goma ya wari dubu ɗari biyar ya baka jari ka je ka juya aka ci riban dubu ɗari biyu kuka raba dubu ɗari ɗari kaga ai gaba ɗaya ma kuɗin an haɗa bai kai nisabi ba amma shi yana da kuɗin da an haɗa da wannan zai kai nisabi dole sai ka yi zakka saboda ai zakka ya hau kan wannan kuɗin. Sauƙi ko? Wayan da ma yi kamilu ba? Lafi idan zakka ta harfin zamu tare.